masa da su gaba ɗayan su ba
to shine wa tawalla anhu ya kawar da kanshi wato ya bar zance da su wa qala ya asafi sai ce ya ya bakin ciki na ala yusufa wato yana kuka da zuciya saboda rabuwar shi da kanshi yusuf alaihi salam wa fiyaddat aina saboda kuka ga yusuf har wato har idanun shi ma'ana har yana ya rufe idanun shi ko kuma har ganin shi a tafi
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم saboda bakin ciki ma har wata idanunsa duk sun zama wata idon idon shi ta zama fari saboda wannan wato bakin cikin ko kuma kuka da yake wa Yusuf ma'ana dai har har ganin idon shi ya tafi fa huwa kazim kuma har har yaushe zaka same shi cike da bakin ciki da kuma tsacin rai
قالوا تالله تفتع تذكر يوسف حتى تكون حربا
sai ‘ya'yansa wasu kuma suka ce a a jikokinsa ne wasu kuma suka ce haɗe su biyu duka akwai gabar ‘ya'ya da wasu jikoki duka sun ce masa kalu tallahi sun ce wallahi tafta utar kuro yusufa har abada ba za ka bushe ba kana ambaton yusufa kana tunaninsa hatta ta kuna haraba har ka tutu har ka kusan mutuwa au ta kuna minan harikin ko kuma ka mutu saboda yusufu قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال يا شيخ مسو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا شيخ مسو أي إنا واتدنا وألا مدوكتين سيشي كارا سنني بكين جكينا دفاتي رينا با إنا ولي كارا با إنا وألا كارا أبين لساني وأعلم من الله ما لا تعلمون وما إنا سنجد أبين كوبا كتني بعد الله domin da kan Yusufu lokacin da shi karami ya yi wata rubiya kuma wannan rubiya daga Allah ne na sani ba shi wa ku gudu ba mu sadu ba saboda haka zuciya na a rataye da Yusufu sai mun sadu da shi
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله sai yace yadda ƴaƴan shi yake musu ya baniya ya bu ƴaƴana idhabu ku je masar ɗin fa tahassasu min yusufa ku nemi labaran yusufu wa akihi da ɗan uwan shi binyamin bai ambaci ɗan uwansu na uku ba don ya san shi kam zaman kanshi yake yi don ya ya ya ji wato ya ji tsoron ya zo ya fuskanci ubansu da wannan labari ya zauna don haka bai sa shi cikin zancen shi ba ku je masar ku binciki labaran Yusufu da ɗan uwan shi Binyamin wala tai asuma rauhillah kada ku fita tsammani daga rahamar Allah إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون innahu la yaqu min rahmatillah kun sani ne ba mai fita tsammani daga rahamar Allah idan qaumul kafirun sai kafirai dan da yake mu musulmai ne to har abada zukatan mu suna nan tare da Allah kuma muna fatan rahamar shi don haka ku je ku nemi labaran to amma ba zai yi su je su tambaya su tambayi mutane labarin ina Yusuf yake ina Binyamin yake ba saboda haka sun shirya za su tafi akan da za su yi abincin ne har har yanzu فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وآلنا الضر to malaman tarihi da kuma na tafsiri sun ce yusa yaqubu alaihi salam a lokacin da ya rubuta musu da wasiƙa a cikin wasiƙa bayan ya ambaci Allah ya gode masa ya ce wannan takarda zuwa wazirin ko shugaban abin nan wazirai na masar ina maka gaisuwa na ji labarin alheri da kayi wa ƴaƴana ina so kuma in sanar da kai cewa mu mutane ne Allah ya wata ya gama mu da bala'i tuntuni kakanmu Ibrahim ga abin da aka yi mishi an jefe shi a cikin wuta a kakanmu Ishaqa shi kuma ga bala'i da ya same shi na yanka wato bisa mazhabar su a haka nan kuma kakanmu Isma'ila ga abin da ya same shi sun shi injiri aka je aka jefar da shi a daji ya wahala haka nan har ya tashi gashi ni kuma na rasa ɗana Yusuf tun wato lokacin da shi yaro ne karami a cikin wannan gashi kuma na rasa wani ɗana daban a wurin kucin saboda haka ina fatan idan ‘ya'yana sun zo ka taimake ni in samu ‘ya'yana ko kuma in samu ɗana wanda yana hannunka in kuma ka to babu shakka zan yi maka wata addu'a da za ta shiga tare da kai kabarinka da shi abin da na gaya maka wasala to فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر to ƴaƴan da suka ɗauki wasiƙa suka zo da ita wurin Yusuf alaihi salam a Masar bayan shi kuma dama karfi tun lokacin da ya fara mu'amala da shi ya naɗa shi shine wazirin Masar falamma dakalu alaihi yayin da suka shigo wurin shi qalu ya ayyuhal aziz sun ce masa ya kai wazirin Masar masana wa ahlan nasr cuta ta same mu mu da mutanen mu duka ga yunwa ga bakin ciki ga wahalhalu iri وجئنا ببضاعة مزجاة kuma mun mun zo maka da wani eh, wa- da da wasu kudade waɗanda ba su da kima da an saba ana ciniki da kudade na zinariya da azurfa amma yanzu mun zo maka da kudaden tagulla ko kuma kudade na zinariya da azurfa amma a haɗe a hausa ne wato jabun kudade ke nan waɗanda ba su da kima amma muna roƙonka ka karɓi waɗannan kudade ka sayar mana da abinci
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا kuma muna fatan za ka tsayar mana da abinci ka cika mana awo awo kamar yadda da ka yi mana wa tafaddal alaina kuma ka yafe mana wannan bambanci tsakanin abin da mun kawo maka da kuma abin da za ka ba mu an fassara wa tafaddal alaina anan da wannan saboda annabawa ba sa roƙo ba sa neman sadaka saboda haka an fassara wannan haka akan cewa su ɗan uwan ɗan uwan Yusufu su ma annabawa ne wato daga baya Allah ya sanya su cikin annabawa.
إن الله يجزي المتصدقين Ya sani Allah shi ne mai takawa masu yin sadaka ko masu yin alheri ko masu musamaha. In dai ka yafe mana wannan bambanci da yake tsakanin kuɗaɗen da muka zo da su yanzu da abin da za ka ba mu, to ai Allah shi ne zai taka maka.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون Sai bayan ya karanta wasiƙan da suka miƙe mishi wanda ta kunshi bayanin abin da ubansu ya yi. sai Yusuf alaihi salam shi ma ya tara niyyar zai bayyana musu kansa da yake musu hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi shin ba ku manta da abin da kuka yi wa Yusuf a lokacin da shi wato lokacin da yana karami da kuma dan uwan shi da kuka yi musu na wulakanci da wahalhalu iri da kuka kuka nuna musu kan ba ku manta da shi ba ko ma'ana ko mun san da wannan idan tun jahilun lokacin da ku ba ku san lamarin yadda lamarin Yusufu zai zama da kuma yadda lamura duk za su canza ba abinda kuka yi da a can din ba ku manta da shi ba ko
قالوا أئنك لأنت يوسف sai suka tambaye shi sun ce shin kai ne Yusufu ne
قال أنا يوسف وهذا da أخي yake musu yi ni ne Yusufu kuma wannan shi ne wannan dan uwana ne bin Yaminu
قد من الله علينا gaji Allah ya yi mana ni'ima ya haɗa mu bayan wannan rabuwa kuma ya kyautata mana ya ba mu alheri mai yawa ba mai mai yawa bayan kaskanci ga ɗaukakan da muka samu
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين kun sani dai duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi haƙuri ga bala'in da Allah ya tura mishi mutumin nan yana daga cikin muminai waɗanda sun kyautata addini su Allah kuwa baya so zarta ladar waɗanda sun kyautata imanin su da kuma ayyukan su na imani don haka Allah ya saka min ni da ɗan kwana duka ya ba mu wannan alheri
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا سنتي مسا والله mun rantse da Allah Allah ne ya fifita ka a kanmu kuma ya zaɓe ka ya ba ka wannan alheri da wannan ɗaukaka wa in kunna la fafi mu ne da kuskure mu ne da laifi cikin abin da muka yi maka duka kai da ɗan uwanka
قال لا تثريب عليكم اليوم sai yusuf alaihi salam ya koma ya ce yau kam ai ba wani sauran zargi a kanku domin na sani duk waɗannan abubuwa ubangiji ya shirya su saboda wasu hikimomi ne kamar yadda ya shirya wa adam alaihi salam ya ci daga itaciyar aljanna ya sauka duniya kuma ya raya dama ta ya halitta adam don ya zama halifa ya zama halifarsa a duniya waɗannan abubuwa kuma duk Allah ya shirya su su faru tsakanina da ku saboda na zo da ita masar ba tare da tuhuma ba har na kai wannan matsayi da na kai ba ai in na zo haka bayan na girma a cikin ku lami na je na zo na shiga masar na ce ina neman wani matsayi a ciki ai kun sani ba zan samu ba sai da yake yake da cikin iri amma ga yadda Allah ya shirya mini har na zo na kai wannan matsayi cikin kwato ruwan sanyi don haka babu wani laifi a kanku يغفر الله لكم الله يغفر مكو يغفر من دكا وهو أرحم الراحمين الله شيء ما في رحمة الاجتماع رحمة دكا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي اذهبوا بقميصي هذا sai ya tube rigar nan da aka wato wanda mala'ika jibrilu ya zo ya ba shi rijiya ya cire shi ya ce musu wannan riga yana da tarihi kuma ubana ba zai manta da shi ba kuma yana da kanshi na aljanna don haka ku tafi da wannan riga ku je wurin babana ku ajiye a fuskan shi in kun jefa a fuskan shi zai sami ganin shi kamar da sa'an nan kuma ku dawo ku taho min da su duk gaba daya yanzu bi qadri hada fa alquhu ala wajhi abi ku jefar da shi a kan fuskan babana ya ji basiran don ya zama mai gani wato don ganin shi ya dawo kamar da واتوني بأهلكم أجمعين sai ku zo min da mutanen ku duk gaba ɗaya ku ɗayan Yakuba da jikokinku da zuri'arku da danginku duk waɗanda kuke can ƙasar Sham ku zo duk gaba ɗayan ku a nan Masar ku zauna saboda matsin da ya sami mutane na lokaci an ce yawan su a lokacin kamar mutum saba'in da biyu ne a wata riwaya saba'in da uku ne suka zo suka shiga Masar kuma sun zauna tare da Yusufu.
ولما فصلت العين قال أبوهم إني لعجب ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العيد yayin da ta rafka ta rabu da kasar masa an ce lokacin da suka fita daga garin tiba ko kuma garin al'uffar ko abu to da suka fita daga wannan wasu kuma suka ce a da suka fita daga kasar masar ƙarshen gari da take masar wato garin al'ari da suka fita sai yaqub alaihi salam ya ji kanshin wannan riga sai ya ce musu qala abuhu sai uban sai ce musu inni la ajidu li ni fa ina jin kanshin yusufu a banakin nan me kuka ce laula an tusallu da ba za ku ce magana ne na tsofo ko kuma hankali na ne tabu ba lalle ina jin kanshin yusufu a nisan tafiyar mil ɗari biyu da tafi arba'in
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Balu sai suka ce masa mun rantse da Allah innaka la fi balalikal qadim kai dai kana cikin batan ka na da abin nufi nan kana dai cikin tunanin ka na da kana cikin kuskuren ka na da na son Yusufu ko da sararin son sa din shi ne dai wannan tunani da ya kawo maka amma ina Yusufu ina kai ina Yusufu har ma ka ce kana jin kaishin shi
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا yayin da mai bushara wato yahuda wanda ya zo mishi da riga da can da jini cewa kura ta cinye yusufu shine a wannan karo ma ya zo da rigan bushara ya zo da rigan kuma ya jefar da rigan a fuskar sai na yaqub alaihi salam farkar da basira sai gani shi na da ya dawo kamar da ya zama yana ganin komai da komai kuma ya nan ta kushe
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Mala sai ya ce wa ‘ya'yansa shi sai na Yakubu, alama kullakum shin ban gaya muku ba, in ya a'lamu min Allah ma la ta'lamu. Ina sane da wani abu daga Allah da ku ba ku sani ba, ai na riga na gaya muku. Kun ga abin da na gaya muku ya zo.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا sai suka gane kuskuren su iyayen da kuma jikoki wato ƴaƴan shi da ƴaƴan su duk gaba kita sun tarar da kuskuren da suka yi sai suka ce ma ubansu ya abana ya ubanmu istaghfir lana dhunubana ka nemo mana gafara daga wurin ubangiji ya gafarta mana laifukan da muka yi muka yi maka da waɗanda muka yi wa Yusuf alaihi salam da ɗan uwansa Binyamin duk gaba ɗaya إنا كنا خاطئين mu ne da kuskure mu ne mun yi laifi ka nemo mana gafara ya ubanmu قال سوف أستغفر لكم ربي ya ce musu saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nemo muku gafara a wurin ubangiji lokacin karɓar addu'a wato a can bayan dare ko kuma daren juma'a zai yi muku addu'a bayan juma'a إنه هو الغفور الرحيم to kuma ku sani Allah shine mai yawan gafara ga bayan shi dan sun tuba kuma shine mai jin kai saboda haka zan roƙe shi ya gafarta muku a lokacin ijaba to saboda فلما haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a kowace dare a ƙarshen dare ubangiji madaukakin sarki yana buɗe kofar ijaba ga wato kofar karɓar addu'a ga duk wanda zai tuba Allah zai karɓi tuban shi duk wanda zai yi addu'a yana neman wani abu to Allah zai bashi abin da yake nema duk mai neman gafara Allah zai gafarta mishi wannan kofa a buɗe take har lokacin da alfijir ya keto wato gari ya waye sa'an nan za a nade a za a nade wannan lamari a kulle wannan kofa sai gobe kuma kowace dare wannan lokacin haka ne daga lokacin sahur kafin da shi waye to shi ne asulul akil
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه to yayin da mutanen Yaku- yakuba da 'ya'yan shi mutum saba'in da biyu da muka faɗa ko saba'in da uku din suka tashi da ƙasar sham suna tafiya suna tafiya har suka zo kusa da ƙasar masar to sai yusufu ya ga sarkin masar cewa ga uban shi da da- da jama'a shi suna tahowa sai ba shi izini a fito a tare su duk duk duk gari duk ƙasa gaba ɗaya an taru an fita an tafi da ina yaƙo alaihi salam da suka shiga rumfan da aka gina wa yusufu bayan gari sun zo kafin su shiga garin masar falamma dakalu falamma dakalu على يوسف lokacin da suka shiga rumfar da Yusuf yana cikinta bayan da can wurin tariya آوى إليه أبويه da ya zaunar da wata ya tara ba uwar shi da uban shi kusa da shi ya kawo su kusa da shi ya zaunar da su a inda shi ke zaune وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين kuma ya ce musu yau kan ku shiga kasar masar idan Allah ya yarda za ku shiga kasar nan tare da aminci cikin lami lafiya ba abin da zai dame ku ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا sai suka shiga gari ya kai iyayen shi da ƴan uwan shi duk inda wato inda ofishin sa yake ko wurin zaman shi yake wurin fada wa rafa abawaihi ala al-arsh ya zaunar da uwar shi da uban shi duk akan gadon da shi ke zaune a kai su kuma kafin su zauna wa qabula sujjada sai sun yi shi sujjada su da kuma ƴaƴan su duk gaba ɗaya
وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل sai ya ce ya ubana wannan fa sujadar da kuka yi yanzu shi ne fassara rubiya da na gani da can lokacin da ina yaro an ja'ala hawa fi hafa gashi ubangiji na ya tabbatar da wannan rubiya kuma ta zama gaskiya da yawa cikin malaman tafsiri a nan su ce ta yaya yusufu ya yarda uban shi ya mishi sujada to amsa dai wannan umarni ne lamari ne na Allah saboda haka yusuf ba shi da iko ya kuma baki a cikin wannan lamari tun da tun lokacin da shi yana yaro gashi Allah ya nuna mishi yin wannan abu cewa zai faru kuma abun ya faru kuma sujada da aka faɗa a nan ba irin yadda muke yi wa Allah mu ajiye goshin mu kasa ba a'a sujada na sun ce ne na gaisuwa na girmamawa kuma a su a shari'ar su ba a hana ba kuma abu ne wanda yake mai kyawu kowa yana yi
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي hakika ubangiji ya kyautata mini yayin da ya fitar ni daga kurkuku bai tuna musu fitan shi daga rijiya ba saboda kada ya fara musu rai ya ce na gode wa Allah da ya fitar da ni daga kurkuku waja a bikum min albani ko kuma ya zo da ku daga kauye min ba'di an nazara shaytanu baini wa baina ikhwati bayan shaitan ya yi barna tsakanina da ƴan uwana to mun gode wa Allah da ya mana wannan ni'ima إن ربي لطيف لما يشاء Sani Ubangiji na da taimakon shi ga wanda ya so ya taimaka mishi, ya yi mana taimako mun gode masa.
إنه هو العليم الحكيم Sani Ubangiji na shi ne masani shi ne mai hikima. Duk abubuwan da zai yi da akwai hikima cikin su ba wani abu da Allah zai yi a ce wannan abu da daidai ba.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث To aka ce Yaqub alaihi salam da ‘ya'yan shi duk sun rayu tare da Yusufu cikin ni'ima cikin kwanciyar hankali har lokacin da shi Yaquba din ya rasu da ya zo wato da mutuwa ta zai ta zo mishi ya ce wa ɗan shi ina mutu ka kai ni kasar sha kada ka binne ni a nan masa ka kai ni kasar sha ka binne ni kusa da wato kakana Ibrahim alaihi salam sai aka kai shi garin Shabrun wanda aka santa garin Alkali yanzu sai aka binne shi a inda ake ce masa Baitu Rama wani gini ne a tsakiyar gari inda akwai masallaci a wurin to daga kabarin sai na Ibrahim yana wurin Ishaqa yana bayan shi ya kuga kuma shi kuma bayan su can ciki aka je aka binne shi a wurin to Yusuf kuma ya ci gaba da zama tare da ƴan uwanshi suna nan haka har shi kuma da ƙarshe duk lamarin mulki da sha'anin duniya Allah ya fitar shi daga nan shi sai ya roƙi Allah ya raba shi da duniya ya karɓi ranci a bisa kan musulunci ya iskar da shi wato iyayen shi da Ibrahim da Ishaqa da Yaqub shi ne yana cewa anan rabbi ya ubangiji na fada kai kan min mulki ka bani abin da ka bani na na daga mulki wato mulkin duniya da nikmar duniya ne ka bani abin da ka bani wa allamtani min tawil hadith kuma ka sanya ni cikin annabawa ka bani ilimin fassarar ruya da sauransu kuma ka sanar da ni da hukunce hukuncin addinin ka fatir samawati wal ard kai ne mahalicin mai da kasa أنت ولي كاين مجد في اللمرين في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة لما دينا دوك ليسا نكي قومة دشي توفني مسلما فكشني أبدا كم مسلمتي إنا وقومك مدو أكن الديننا وأنشأني بالصالحين كما كإسدني مرتبة صالحي باين صوابك ثانيا نشكي النباوة وأن الدعاء Yusufu alaihi salam ya yi shi wasu sun ce ta shi annabi Allah Yusufu zai roki Allah ya ba shi mutuwa to a nan malamai sun ce Yusufu bai nemi mutuwa kurun bai a'a ya nemi abin da yake bayan mutuwa ne ya nemi Allah wato kashe shi a cikin addininsa a cikin imaninsa sa'annan kuma shi da kanshi ne ya zo ya bar wato sarautar ya nemi sarauta na lahira don haka wato bai saba wa abin da annabi ya faɗa cewa mumini bai kamata ya roki Allah mutuwa ba ya kamata dai ya roki Allah ya raya cikin addini shi kuma ya ba shi damar yin ibada yin ayyuka na addini
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك to Ubangiji ya ce zalika waɗannan labarai na Yusufu da kuma ‘yan uwanshi da sauran abin da ya shafi annabawa da muka muka gaya maka a cikin wannan alƙur'ani suna daga cikin labaran gaibi nuhi ilai muna gaya maka su ta hanyar wahayi ba mutane ne suke koya maka ba ba kuma karanta su a cikin littattafai kake ba وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون kuma ba kana tare da su ba lokacin da suka haɗu sun yi shawara sun sun yi shawara akan za su halakar da Yusuf alaihi salam wa hum yanzurun halin kasancewa suna so su yi makirci a lokacin ba ka tare da su
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس kai ka sani ba wa ma asalu nasu walau harasta limuni kuma mafi yawa daga cikin mutane komai tsananin zonka imanin ba za su yi imani ba
وما تسألهم عليه من أجر kuma ba kana tambayar su wani abu na dukiya ko lada akan addinin nan da ka kawo musu ba إن هو إلا ذكر للعالمين wa'azi ne kullum kana wa mutane duka domin shi alkur'ani kanshi wa'azi ne da aka saukar ma mutane duk gaba daya duk da wannan ba za su yi imani ba
وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون nawa ne aya a aya mai nuna al- mai nuna sanin Allah mai nuna nuna ikon shi a sam- a sama da ƙasa suna wucewa ta saurin ba za su tuna ba wa hum anha mu'ribun alhadi wa su masu kawar da kai ne da ganin wannan aya sai ayoyin suna da su kansu ma aya
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون kuma su Qurayshawa da yawa daga cikin su mafi yawa daga cikin su ko sun yi imani da Allah sai su haɗa wannan imani da shirka domin lokacin da suke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ai mun yarda Allah shine mahalicin mu shine mai yin kaza mai yin kaza idan sun zo tanbiya sai su ce labbaika la sharika lak illa sharika huwa laka tamliku wa ma malak to wannan shirka da imani kenan aka haɗa To, أفأمنوا malamai a nan sun ce wannan aya ko da shi ga sababin saukarta a kan shawa ne, sai dai za ta shafi kowa da kowa daga cikin muminai in sun haɗa kudurcin su da imanin su da wani abu na shirka. Bai kamata musulmi ya bata akidar shi da kudurin shi na imani da wani abu na shirka ba, don haka ya kamata ya tsarkake zuciyar shi. Daga ya faɗi ko sama.
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ko kuma su kafiran Qurayshawa sun amince wa kansu cewa wata masifa daga azabar Allah ba za ta zo ta rufe su ba don haka ba sa imani أو تأتيهم الساعة بغتة ko kuma kiyama ta zo musu ba zato ba tsammani ta rufe su wato rashin yardan su da haka shine hana su yin imani kiyamar ta zo musu hun gashi na hali ba su ba su sani ba ya kamata wannan din kada ya hana su yin imani ai Allah in ya ga dama sai ya rufe su da masifa irin ta azaba ko kuma in ya ga dama sai ya tada ya tada kiyama kansu ta yadda su ba su sani ba don haka ya kamata su yi imani قل هذه سبيلي أدعو إلى الله kun ka ce musu ya Muhammadu ka ce wa mutane duk da baki daya ciki har ka su Qurayshawa hadihi sabiliya wannan ita ce ta barki na wannan shine addini na adru ila Allah ina kira zuwa Allah madaukakin sarki madaukakin kowa da kowa madaukakin komai da komai ina kira zuwa gare shi ala basirati a bisa hujja bayyananniya ana wa mani tabani ni da waɗanda suka bi ni duk muna kira zuwa Allah a bisa kan wannan basira
وسبحان الله kuma sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki daga duk wani abu da kuke dangana mishi daga abin da ba zai dace da martabar uluhiyyarsa ba وما أنا من المشركين kuma ni ba na cikin mushrikai ba abin da ya haɗa ni da su
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى da yake da suke maka inkarin cewa kai mutum ne ta yaya kun sadu da Allah har ya aiko ka zuwa duniya da suke faɗin wannan to ka gaya musu ba ma arsalna min qablika ba mu aiko can gabanin ka ba manzanni illa rijala sai dai mutane daga ɗan adam ba mala'iku ba ne nuhi ilaihi muna musu wahayi muna ba su wato muna ba su umurni min ahlil qura kuma daga cikin mazauna birane ba kauyawa ba
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ubangiji ya ce shin ba su yi yawo ba a duniya su ga abin da ya wato su ga ƙarshen lamarin waɗanda sun ƙaryata annabawansu da man- da manzanninsu yadda su wato ƙarshen lamarin su yadda ya zama ya kamata su yi yawo a duniya su ga abin da ya sami waɗanda sun ƙaryata annabawa da to abin da ya same su don su ma zai same su in ba su tuba ba ولدار الآخرة خير للذين اتقوا sa'an nan kuma ya kamata kowa da kowa ya sani gidan karshe lahira sakamakon da Allah ya tana da wa mominai a can ya fi alheri ga waɗanda sun yi tsoron Allah sun bar abin da Allah ya hana musu sun aikata abin da yake musu su aikata أفلا تعقلون ko ba ku da hankali ba ku ba ku da hankula da za ku gane wannan ku bi shi ya ku shawa
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا dama haka take sunnar Allah madaukakin sarki idan ya aiko da manzanni sun zo sun kirayi mutane zuwa imani kuma mutane sun kafirce sai ubangiji ya bar lamari ya ci gaba haka wato rikici ya ci gaba tsakanin manzannin da waɗanda aka aiko su zuwa gare su har yayin da su manzannin su zaci cewa lalle waɗanda suka zo gun su kan sun riga sun karyata su karyatawa na dindindin ko mai yiwuwa ne su tsira sai ga nasarar mu da zai kai musu wato ta zo wa annabawan azaban da aka yi alkawari da shi zai sauka akan kuma kafirai fanunaki mannasha sai mu tsirarta mu kubutar da waɗanda mun so kubutar da su wato annabin da kuma waɗanda suka bi shi a lokacin
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ba azabun mu ba za a kare ba ba za a kare wa kafirai ba in ta sauka
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Ubangiji yana ce da akwai abubuwa na lura na sosai ga masu hankula a cikin labaran annabawa da manzanni waɗanda suka zo a cikin alkur'ani musamman ma abin da ya shafi yusufu alaihi salam da yan uwan shi da uban shi da akwai abubuwa masu amfani masu wato kuma abubuwa na lura sosai a ciki
ما كان حديثا يفترى kuma wannan alkur'ani bai kasance zance da za a kago bane abu ne daga Allah babu shakkan komai a ciki ولكن تصديق الذي بين يديه sai dai an saukar da shi don ya kunshi hukuncin Allah tare da gaskata abin da ya zo cikin littattafan da suka riga shi وتفصيل كل da شيء kuma bayanin komai da komai na hukunce-hukunce kamar halal da haram da gaskiya da karya da bambanta a tsakanin mahalicci da halitta وهدى ورحمة لقوم يؤمنون kuma don da zama shirya da rahama ga muminai
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ألف لام ميم را الله أعلم بمراده بذلك تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب waɗancan su ne ayoyin littafi wato waɗannan da ake karanta su su ne ayoyin littafi alƙur'ani mai girma
والذي wani da kullum yana nuna ayoyin alƙur'ani da nuni na abu mai wanda ya yi nisa abin nufi a nan waɗancan ayoyi waɗanda sun nisanci kokonto sun nisanci shakka su ne ayoyin alƙur'ani mai girma
والذي أنزل إليك من ربك الحق kuma ka sani abin da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya wanda babu shakka a ciki wato alkur'ani da abin da ya kusa ولكن أكثر الناس لا يؤمنون sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa imani saboda Allah bai nufosu bai nufe su da imani ba
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya halicci sammai kuma ya kadara su can sama sarauna kamar yadda kuke ganin su bi ghairi amadin ba tare da wato filaye ko kuma cikakai ba da ikon shi ne suka tsaya ثم استوى على العرش kana ya yi istiwa'i a bisa kan al'arshi istiwa'i da zai dace da martabar uluhiyarsa ba yadda ku muke fassa ko muke fahimta muke muke sani da hankulan ku ba وسخر الشمس والقمر kuma Allah shi da ya sauwace rana domin amfani ku ya sauwace muku wata don amfani ku كل يجري لأجل مسمى kowanne daga cikin ranan da watan suna gudu a cikin hanya wasu a haka bisa hanyar da aka shirya musu har zuwa lokacin da aka tsara na tashin kiyama sa'annan su daina wannan zirga-zirga da suke yi
يدبر الأمر Ubangiji Allah mahalicin sammai da ƙasa mahalicin rana da wata shi ne mai gudanar da lamarin halittar shi duk gaba shi ɗaya daga sama har zuwa ƙasa daga duniya har zuwa lahira daga shahada har zuwa gaibi.
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Yana bayyana muku ayoyinsa waɗanda suke nuna muku a fili ikonsa da kaɗaicinsa kaɗaicin shi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun don ku hakikance cewa bayan kun tashi daga mutuwa za ku sadu da shi don haka ya kamata ku kyautata ayyukan da kuke yi saboda saduwa da ubangiji
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا kuma Allah wanda ya halitti sama da rana da wata da sauran abubuwa da aka ambata wancan aya shi ne wanda ya miƙe ƙasa ya sanya ta yanda matan adam da abubuwa masu rai za su iya su rayu a kanta waje ala fiha wa wasiya sa'an nan ya sanya duwatsu a jikinta saboda daidaituwa wa anharan sa'an nan kuma ya sanya kurabu a cikin wannan ƙasa a cikin ƙasar suna ɗauke da ruwa mai daɗi saboda amfanin mutane.
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين Kuma daga dukkan nau'o'i na 'ya'yan itatuwa, Ubangiji ya sanya iri biyu biyu a ƙasar. Wato akwai ja, baki mai zaki mai tsami, dunkulalle mai kyakke da sauransu. Duk dai Ubangiji ya halice su irin wannan biyu biyu ko fiye da haka.
يغشي الليل النهار kuma ya sanya rana da wa- rana tana tafiya da dawa ta haka sai rana ya rufe dare da hasken shi ko dare ya rufe rana da dukun shi a tsayin mutane su huta tsayin kuma su hala su yi aikin su
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون da akwai cikin wannan halitta da irin hikimomi da Allah ya shirya a cikin su da akwai ayoyi abun lura ga mutane masu hankali waɗanda za su iya su yi tunani har su amfana.
وفي الأرض قطع متجاورات da akwai kuma addu'a ƙasa yadda Ubangiji ya shirya kai ka samu ƙasashe biyu wato ƙasa wuri biyu kasunan sun kusa da juna وجنات من أعناب kuma da gwana- gwanaki na daga su inabi
وزرع ونخيل da kuma gonaki irin na su wato abubuwan shuke su kamar su tsaba dawa gero da alkama da shinkafa da sauransu wa nafilu da kuma wato gonaki irin na itatuwan da dino صنوان وغير صنوان wato sukaye wato kaza itaciyar dabino ga gindi ɗaya kai kuma ya rabu biyu ko kuma ɗaya ne kai ya rabu ba gindi ɗaya kai kuma ɗaya
تسقى بماء واحد waɗannan gonaki duk gabaki ɗayansu ana shayar da su da ruwa iri ɗaya
ونفضل بعضها على بعض في لب ga su kuma an shuka su wuri ɗaya abinda kuke samu na abinci da ƙasa da abinda kuke fuskanta na hasken rana da abinda abinda kuke sha wato na wannan na na na- na ruwa duk iri ɗaya ne amma duk da haka ubangiji ya ce muna fifi ta tsakanin su wato min muna fifi ta tashi a bisa kan sace wurin wato ci sai a ji wannan yana da zafi wancan kuma yana da abin nan a tsari wannan yana da ƙanshi wannan yana da kami har zuwa da tashi
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون da da akwai aya abun lura ga masu hankali a cikin waɗannan abubuwa wanda ya yi waɗannan abubuwa ai da da mutane bayan sun mutu ba zai gagare shi ba amma kafirai sun kafa fahimta
وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد wajen tajab in za ka yi mamaki to ya kamata ka yi mamaki saboda faɗin da suka yi na cewa ai za kunna turabai shin idan mun mutu mun zama ƙasa a yi lalafi halin gari sa'an nan za a sake halittar mu a wani halitta wato wani sabon halitta ta yaya za a halice mu za a sada mu bayan mun mutu ai mun zama ƙasa mun zama ƙasa kenan har abada to inda akwai abin da mutum zai yi mamaki a ciki ya kamata yi mamaki cikin wannan mutumin da ya san cewa da shi babu ne Allah ya yi shi yaya zai zo ya kasa fahimtar cewa bayan ya mutu za a tashe shi
أولئك الذين كفروا بربهم to masu irin wannan tunani masu shakkar tashi ba mutuwa su ne waɗanda sun kafirce da ubangiji kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba وأولئك الأولاد في أعناقهم wayannan kuwa za a tashe su da kabura daga kaburan daga kab- kaburburan su gobe a lahira amma sai daga talka irin na buta wato su yana na auren kowannen su
وأولئك أصحاب النار waɗannan su ne abokan wuta wato ma'abota wuta madawa- mazauna a cikin sa mun biya khalidun madawama ne su a cikin wutan
ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات kuma su wayannan kafirai suna neman ka da ka saukar da azaba wato suna gag- suna gaggauta ka a kan ka nemo musu azaba zo gabanin rahama ma suna tunanin azaba nan ka sauka a kan don rashin yarda gabanin neman rahama alhali kuwa abubuwa wato ab- abubuwa din na azaba ko misalai na al'ummu waɗanda azaba sun sauka ta azaba ta sauka a kansu da ai sun gabata a gaban su can duk waɗanda sun ayyana annabi manzannin su Allah ya saukar da azaba a kansu na halakar da su wa'annan misalai ai suna nan a gaban su me yasa sun manta da su وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم sani ubangijinka mai yawan gafara ne ga mutane duk da zalincin da suke yi saboda haka yana wato yana jinkirta musu yana bar su har lokacin da za a lokacin mutuwar da yi su mutu kuma har gobe a lahirar yin tsari in ba don haka ba Allah bai bar kowa da kowa ba a duniya ba وإن ربك لشديد العقاب sani ubangijinka kuwa kamar yadda shi mai rahama ne ga waɗanda sun tuba to mai tsananin hukuma mai tsananin azaba ga waɗanda sun yi su tuba su mutu a cikin kafirci
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه yana daga cikin al'adar su kafiran makka kullum idan an tara zancen wato imani an kira su zuwa imani sai su ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa shi wannan annabi ba saukar mishi da wata aya mu'jiza daga ubangijin shi irin mu'jizolin da suka sauka ga wa annabawa da suka da suka gabata إنما أنت to منذر wannan wannan abin da suke faɗa kar ya tayar maka da hankali kar ya dame ka ya Muhammad innama anta munzir domin kai mai gargadi ne manzo ne ka zo ka ga muku da abin da sakon Allah ko ba don wani abu ba don har ka damu da abin da suke faɗa na kafirci ولكل قوم kuma هاد kowace al'umma an aiko musu da manzo wanda zai kira su zuwa addinin Allah idan sun tuba to in sun kuma karshe zai halakar da su haka nan su waɗannan abin da zai same su kenan
الله يعلم ما تعمل كل أنثى to kamar yadda Allah shi ne mahalicin komai da komai to haka nan shi ne masanin komai da komai Allah ya alamu Allah shi ne mai sanin ma ta hamilu kullu fita abinda kowace abinda dukkan mace za ta yi ciki da shi to Allah ya san shi tun ba a yi ciki da shi ba ya ga ya zartar cewa wanke za ta yi ya'ya kaza za ta yi ciki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da ciki na farko har zuwa ƙarshen
وما تغيض الأرحام haka nan abinda ciki yana ragewa na gonaki na kwanaki wa ma tazda da abinda kana karawa wato duk cikin da aka yi in za a haife shi daidai wata tara da yan kwanaki goma nan ko kuma zai ka- zai kara a kai ko kuma a haife shi lokacin bai yi ba to Allah yana sane da wannan tun ma ba a yi cikin ba وكل شيء عنده بمقدار sa'an nan kuma kome da akwai wato iya kome yana da iyaka a wurin Allah a nan dai duk abin da za a yi ciki da shi to da akwai abubuwa da Allah zai keke shi keke shi da su waɗanda in wani mutane sun sun sun samu damar sani to da akwai waɗanda mutane wani abu wanda mutane ba za su iya sani ba misali dai ubangiji zai halicci abu tsawon shi da jarkan shi launin shi wannan mai wani likita ce zai iya ya sani ba amma kasancewar shi wannan da za a haifa mawadaci ne a duniya ko kuma zai zama matsiyaci ne shin gobe a lahira san aljanna ne shi ko dan wuta ne sa'an nan kuma zai yi kwana inawa a cikin duniya kafin ya mutu irin waɗannan abubuwa Allah shi kadai ya kai santa da sanin su
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah shi ne masanin gari masanin kuma duk wani abu da ya bayyana abin da ya koya da abin da ya bayyana duk shi ne masanin shi alkabiru mai girma almuta'al mai daukaka
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به daidai ne a wurin daga daga cikin ku mutumin da ya faɗi abu a fili ko ya koye shi mutumin da ya aikata wani abu a cince ko kuma a bayyane duk a wurin Allah daidai ne domin abun shi babu wani a fili babu wani abu a ce masa bayyane duk abun ilimin shi ya riga ya tara kuma ya kewaye ومن هو مستخف بالليل وسارب kuma بالنهار yana sane da abin da yake koya cikin dare da kuma abin da yake fita da rana duk abubuwan nan Allah yana sane da su kuma yana sane da inda suke saboda haka yana kai musu abincin su duk inda suke
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله lahu mu'aqibat kuma shi ɗan adam saboda girmama ubangiji ya shirya mishi mala'iku gaban wato mala'iku waɗanda za su kiyaye shi daga lamarin Allah min amrillahi wasu malamai sun fassara min anan da ba sun ce ya fahunahu bi amrillahi suna kiyaye shi da umarnin Allah wasu kuma suka ce a'a min alaba bi ya kamata a bar min din yadda take domin abin da zai samu mutum ma daga Allah ne to Allah ya shirya wa mutum mala'iku banda waɗanda suke rubuta mishi ayyukan da yake yi da akwai mala'iku waɗanda an shirya su musamman suna tare da mutum su kiyaye shi daga duk wata masifa da za ta same shi a lokacin da yana bacci ko kuma yana abin nan yana kace an ce mala'ikun nan su goma ne da wai